بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan dare wanda shine daren juma'a daren sha ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da ainihin wato lissafin biyu ga watan maris shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan majalisi namu wanda muke karatun littafin ma'alimus sunna annabawiyya wallafar ash-sheikh salih ibnu ahmad ash-shami wannan shine darasi na talatin da uku a cikin jirangiyar karatukan wannan littafi insha Allah muna karatu a cikin kitabul iman bil yawmil akhir a cikin abin da ya shafi asharatu sa'a wato alamomin tashin alkiyama za mu tashi a lambar babi na ashirin inda malam ya ce babu nuzul isa alaihi salam babin da zai bayani akan cewa saukowa annabi isa Allah ubangiji ya ƙara masa aminci ta wannan ɗaya ce daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama guda bakwai annabi isa 32 eh annabi isa alaihi salam zai dawo duniyan nan da muke rayuwa a cikinta a ƙarshen duniya kuma dawo washe ɗin ɗaya ne daga cikin alamomi da ke nuna cewa alkiyama ta kusa kusa sosai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yayi ishara zuwa ga dawo annabi Isa duk da bai ambace shi karara ba amma hadisai sun zo kamar da zamu ji wanda suke sun fito karara sun bayyana wanda kuma sun kai matsayin mutawatirai ƙaryata wannan hadisai ko musun su aqida ce ta wato mu'tazilawa sai kuma wasu malamai a cikin musulunci da aka samu suka yi kuskure su ba mu'tazilawa bane amma sun yi kuskure suka ainihin ce hadisan ba su tabbata ba ko suka kokarin kawo na tawili daga cikin su akwai malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi wanda an littafi ya rubuta akan haka amma kuskure ne waɗannan maganganu da yayi muna fata Allah ya gafarta mishi Allah ya ainihin wato rangwanta mishi akan wannan kuskure da yayi da sauran kurakuransa da shi da sauran malaman mu gabaki daya kafin mu karanta hadisin hadisan da suke wannan babi babu laifi mai ishara zuwa ga wasu ayoyin alkur'ani waɗanda malamai suka tabbatar da cewa waɗannan ayoyi suna ishara akan cewa annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya daga ciki akwai faɗin allah a cikin sautu zukhruf wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un da wanda suke karanta wa innahu la alamun lis-sa'a shi annabi isa la'alamun alama ce ta tashin alkiyama ko wa innahu la'ilmun lissa'a shi izina ce akan cewa akwai alkiyama wannan alama ta fuska biyu alama ta farko ta fuskar yadda aka haife shi ba irin haihuwa da aka sani wanda ake samun alaka tsakanin miji da mata sannan a dauki ciki a haife shi ba wannan alama ce akan Allah zai iya yin abin da ya ga dama san da ya ga dama sannan kuma ɗaya alama ita ce wato a ƙarshen duniya abin da zai faru haka nan wato abin da zai faru dawo shi a ƙarshen duniya alama ce akan kusancin tashin alkiyama to haka nan kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida Allah yace babu wani cikin ahli kitabi illa la yu'minanna bihi wallahi sai yayi imani da shi an yi saɓani akan damirin bihi ɗin nan ko dai ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya koma zuwa ga Isa alaihi salam ko ya koma ga Allah madaukakin sarki to kowanne ya koma gare shi ba matsala bane Allah ya ce qabla mautihi gabanin mutuwar shi bawa shi ahli kitabi din ko qabla mautihi gabanin mutuwar annabi Isa din idan ya zama gabanin mutuwar shi bawan ne sai zama ma'anarsa shine cewa bawa wanda yake kan yahudanci ko kiristanci da yake imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan yazo mutuwa sai an nuna mishi alamar cewa lalle yayi kuskure kuma ya samu matsala da bai yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya nemi a lokacin ya ce to zai yi imanin to amma a lokacin ba zai samu wannan falalar ba ba za a karba ba saboda Allah ya alƙawari walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana Allah ya ce wanda yake zinubi idan mutuwa ta zo ya ce ya tuba Allah ba zai karba ba amma Allah yana iya karba idan ba a kai ga hakan ba kamar faɗin Allah falan mara au ba sana qalu amanna Allah ya ce amanna billahi wahdahu ko wa kafarna bima kunna bihi mushrikina kafirai haka za su dinga faɗa yana cikin sutun rafin in suka ga wato mutuwa ta zo musu gadangadan sai su ce mai imani da Allah mun kafircewa abinda muka da muka zo muna shirka da shi Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum wannan imanin ba zai musu amfani ba lamma ra'u basana sai da suka ga uwar bari ba zai musu amfani ba to da haka dai daga cikin fasarar shi ne kirista da yahudawa da suka ki mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da za su mutu za su ga shaida karara cewa addinin musulunci shine gaskiya amma sun riga sun makara ɗaya fasara kuma shine duk kiristan da ya rayu har annabi Isa ya zo annabi isa ba zai karɓi komai a wurinsa ba sai dai ko ya yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya karyata cross ko kuma a kashe shi shine qabla mautihi kafin annabi isa ya bar duniya to sai sun yi imani kaga annabi isa ko musan bai mutu ba da haka kenan zai dawo ya tabbatar da wannan wannan fassara ita ce fassara ibnu abbasin radiyallahu anhu kamar yadda ibnu jarir ya rawaito a cikin tafsirinsa ibn abbas yake cewa qabla mautihi yace qabla mauti isa wallahi yace innahu al'ana lahayyun walakin idza nazala amanu bihi ajma'una ibn abbas yace qabla mautihi ma'ana kafin mutuwa annabi isa yace kuma na rantse muku da Allah annabi isa yanzu yana nan a raye yace idan ya sako duniya dukkaninsu za su yi imani da shi yana cikin tafsirin ibnu jarir da isnadi tabbatacce da haka wannan fasara ta fi inganci fasara sahabi ne sannan akwai faɗin Allah da Allah yake cewa wa in qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah Allah ya ce annabi Isa ya kai Isa lalle ni Allah mutawaffika mai ansar rayuwar kai to at-tawaffi anan ba yana nufin mutuwa ba domin ko ko bacci ma tawaffi ne Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ya anshiran mutum temporary ko permanently sunan shi tawaffi Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kuma zan daga ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min allazina kafaru zan tsarkake ka daga duk abin da kafirin nan suke cewa na kai dan Allah ne kai ɗayan Allah uku ne duka zan tsarkake ka ba za ka shiga cikin matsala ba Allah ya ce wajayin ladina tabauka kuma wanda suka bi ka bi na gaskiya zan sa su a saman fauqal ladina kafaru akan kafirai har tashin alkiyama kaga wannan ma yana cewa annabi Isa bai mutu haka shi da kanshi yana magana yake cewa Allah ya faɗa a harshen annabi Isa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya aminci ya tabbata a gare ni ran da aka haife ni aminci ya tabbata a gare ni ran da zan mutu aminci ya tabbata a gare ni ran da za a tada ni to kaga mun ga aminci ya tabbata a gare shi ran da aka haife shi an haife shi salan alim ko babu abin da ya same shi to amma idan muka yarda cewa wannan abin da Kirista da Yahuda suka yi na kashe Annabi Isa da mai wulakanci ya ya mutu da gaske kaga bai mutu cikin aminci ba bai zama wa yawma amutu ba da ka yi zama daga cikin hikimar shi ne zai dawo duniya ya mutu cikin aminci musulmai su mushi jana'iza cikin aminci da karama sai ya tabbata kamar da Allah ya bada labari yau ma a mutu wai mu umu sahiya kuma wannan ranar alkiyama wannan ayoyi suna da gaskiya inda malamai suka kawo suka yi magana akan su game tabbatar da cewa annabi Isa bai mutu ba za mu zo mu ji magana akan wa qauluhum inna qatalal masiha Isa ibn Maryama Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum Allah ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu wa ma lahum ma lahum bihi min ilmin lam tagha'a dhann wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakim Allah mu ji malami kawo mana hadisi dake da alaka da wannan aya to waɗannan a take suke nan ƙwarai da gaske dangane da ayoyi da suke ishara zuwa ga dawowa annabi isa sai malamai suka ce kamar da al'aini badruddin al'aini ya kawo a cikin littafin shi nutul qari me hikimar da ta sa Allah zai dawo da annabi isa duniya ba wani annabi ba da me hikima malamai da da zakwalo zakwalon su sai suka ce hikimar shine mai da martani ga yahudawa wanda suke tunanin ai sun kashe shi duk da Allah ya faɗa amma za a dawo da shi duniya ido da ido su gani su kwanyata cewa bai mutu ba saboda kuma Allah ya bayyana ƙaryarsu da cewa kuma ba su kashe shi ba wasu malamai ko suka ce a abin da ya faru annabi isa da ya je sama bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwar shi sun haɗu da annabi isa a sama da lokacin isra'i da mairaji sai annabi isa ya sha'awar ya zama ɗaya daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga irin fallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya roki Allah cewa shi da ma a cire mishi rawanin annabta a sashi al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya karba mishi wannan alfarma shine za a dawo da shi shi za in ya dawo ba zai dawo a cikin annabawa ba zai dawo ne a matsayin ɗaya daga cikin sahabbai ko malamai ko mujaddidai ga annabi ga addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za Imam Zahabi ya kirga shi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ya ga manzo Allah kuma yayi imani da shi kuma ya nemi ma ya zama cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya zama sahabi al-sahabi Imam Zahabi yace shi ma sahabi ne mun gane wannan da ke ko da ka zai dawo ya rayu a cikin wannan rayuwa na kuma kuma malamai suka ce hikimar shi ne saboda ka'ida Allah da ya ce min haka laƙanakum wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa aka halicce ku kuma in kun mutu a cikin ta za a zarfe ku sannan daga ita za a tashe ku shi annabi Isa an halicce shi da ƙasa kamar da aka halicci kowa amma bai mutu an rufe shi a ƙasa ba shi sa Allah zai dawo da shi duniya dan ya rayu har ya mutu a rufe shi a ƙasa dan cika wannan ƙa'ida ta Allah shi sa idan ya zo duniya zamu ji sabanin da aka yi akan shekarun ma da zai kuma an ce zai yi aure har ya haihu ya bar zuriya dan haka zai dawo ya ainihin rayu a wannan duniya wallahu ta'ala ala wannan ne sa daga cikin bayanan da malamai suka kawo dan kokarin ainihin wato a a bayyana bayyana hikimar ta sa Allah ya haka to sai mu je zuwa ga hadisan da malam yace a cikin hadisin Bukhari da Muslim an Abi Hurairata qala radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wallazi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn maryama hakaman muqsitan fayaksira as-saliba as-saliba wa yaqtula al-khinzira wa yad'a al-jizyata ويفيد المال حتى لا يقبله أحد wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah ubangijin da raina ke hannunsa la yushikanna an kusa ana nan an yanzila fikum ibnu maryama isa dan maryama zai sauka a tsakankaninku hakaman muqsitan wato zai zama mai hukunci a tsakankaninku kuma mai adalci shine muqsidan fa yaksira saliba kuma ya kakkarya cross wa yaqtula al-khinzira ya kashe aladu wa yada al-jizyata ya aje jizya gefe guda wa yafidal malu dukiya ta zama tayi yawa a hannun mutane hatta la yaqbalahu ahad har ma ya zama mutun za a bashi kudi baya karwa wannan hadisi game da muka ambata yana cikin Bukhari da Muslim a a dan karin bayanin da za a kan hadisin bai da wani yawa domin hadisi ne komai nashi a fili yake da yake cewa fa yaksira salib zai karya cross cross wannan da kiristoci suke girmamawa suke sawa a wuyan su suke addu'a suke sawa a cocinan su suke mannawa a ko ina cross da aka sani to annabi Isa zai kakkarya shi zai hana amfani da cross a matsayin wani abu na falala Badruddin al-Aini Allah ya gafarta mishi a cikin udatul qari ya karkata zuwa ga cewa wannan karya cross din ba a zahirin sa bane a'a yana nufin wato annabi Isa zai bayyana wa kristoci rashin daraja da cross yake da shi cross bai da wata daraja bai da wata alfarma bai da wani sihiri bai da wani karfin tare musu wani abu wato yadda abin ya faru da aka je aka kai wa sarkin rumawa labarin cewa Yahudawa sun kashe wani mutum wanda ya tsaya yana kiransu zuwa ga Allah domin haka labarin ya zo lokacin da aka shiga gidan nan Allah ya sanya wani kamarsa Allah ya ɗauke shi amma su yahudawa da suka ga wannan wanda ake ce mai yahuza da kamannin annabi isa suka kama shi suka kere su a tsammanin sa annabi isa suka kashe su ma kiristoci a nasu haukan suka tafi akan cewa eh da gaske annabi isa ne aka kashe shi kuma jinin shi da ya zuba ya zama kafara ga zunubansu wannan sarki na ruma yana ba ma guje sai ya ji labari cewa ga abin da faru a Urshalima wato a Baitul Maqdis kenan sai ya aika aka je aka dauko cross din aka sauke cross din aka kunce gawar wannan da suka kere shi akai aka kawo mishi cross din sai ya dinga girmama cross din ya aje shi a cikin fadasa yana sunkuya yana girmama shi daga nan yace shi da al'umma shi gaba daya sun shiga addinin wannan mutumi da aka kashe a tunaninsa annabi Isa ne amma mu Allah ba mu labarin ba shi bane to daga nan cross ya zama abin girmamawa a gurin kiristoci har yanzu kamar yadda muke gani to annabi isa zai zo ya karya cross din a wasu riwaye aka ce zai sa a tattara cross ga baki ɗaya da ke hannunsu a kakkarya a sassara su a ƙona su da wuta sawa'un na ƙarfe ne ko na katako ne ko na roba ne ko na menene amma shi badar da ainihi ya karkata zuwa ga cewa a'a almuradu min kasli salibi izharu kadhibin nasara fi da'awahum anna al-yahuda salabul masiha shine za a bayyana ƙaryan da yahudawa su da kiristoci suke cewa ai yahudawa sun kashe shi mu Allah ya bamu labari cewa wama qataluhu wama salabu basu kashe shi ba basu gicciye shi ba walakin shubbiha lahu to wannan ke a wata riwaya zo da cewa wa yaqtulul khinzira yazo da ƙarin wal qirada da birai to me ake nufi da kashe alhanzir da kuma kashe birai anan shine malamai suka ce kamar da at-tibi ya faɗa cewa ma'anan shi tahrimu qtina'i za a haramta wa kirista da duk sauran mutane siyan alade da mallakar shi da kiwon sa za a haramta wannan wa ibahata qatlihi kuma za a halasta wa kowa cewa yana da alade ya kama shi ya kashe shi yace kuma wa qatluha ala hukum shar'il islam kuma da mun kashe aladen za a yi shi ne gwargwadon abin da musulunci ya hukunta li annaha najasun dan aladu najasa ne kuma da qur'ani ya faɗa cewa innahu rijisun a kazanta ne wasu kuma suka ce a'a yana watakila ma'anar shi wa yahtamilu annahu yaf'alu dhalika litad'ifi qiwal kuffari wal mushrikina wan nasara zai yi haka ne dan ya raunata karfin kafirai da mushrikai da kiristoci domin zai yaƙi da su daga cikin strategy na yaƙi shine a raunata ƙarfin tattalin arzikinsu a raunata ƙarfin abincinsu za su buƙaci zuwa ga abinci kuma alade muhimmin abinci ne a wurinsu don aka kashe aladu sai su zama ba su da abin da za su ci sai zama za a samu sauƙi wajen cin nasara a kansu wasu kuma suka ce a'a kawai dai annabi isa zai musu wa'azi ya bayyana cewa cin alade haramun ne tunda sun yi imani sai su dena cin aladun to sai su bar aladun da yunwa sai su ta mutuwa su daina kiwon su sai su daina kula da su kamar idan ka dabbobin ka yanzu a gida ko a gona raguna ko tumaki ko akai ko shanu ko menene ko kaji da zaran ka daina ba su abinci mai zai bi waya yunwa za ta kama su har su lalace har su mutu wasu suka ce haka wallahu ala to wa yad'ul jizya annabi Isa zai daina karban jizya wato koda ka yarda kai kafirin amana ne za ka zauna ka yi arnancinka a garin musulmai to ba za a yadda ba dole sai dai ka musulunta babu option na jizya shine ma'anar waye ba aljizyata waye fi ba wannan ana wasalin shi waye fi ba sai zama atsafi akan waɗannan hatta kaza hatta ya katula wa kaza wa kaza ana kuma wasalin shi da waye fi bu kamar yadda abdumiyat ya bayyana wato waye fi dulmalu dukiya za ta yawa a hannun mutane hatta la ya qabalahu ahad ha ba mutun sadaka da kyauta da taimako zai yi aure ko zai aurar da yasa ya ce baya su abinda ke hannun shi ya wadace shi wa zada fi riwayatin lahumma a wata riwaya ya kara da cewa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan min ad-dunya wa ma fiha sai ya zama sujuda kwaya daya da mutun zai yi raka'a kwaya daya da mutun zai yi ita fiye mishi alheri fiye da a ce ya mallaki duk abin da ke cikin duniya wato a lokacin zai zama buƙatuwan mutane zuwa ga neman kusanci da Allah ta hanyar ibada za ta tsananta saboda shagaltuwa da duniya wannan zai sa mutane za su ga cewa su yi sallah raka'a ɗaya ya fiye musu a kabin da su samu da duniya wannan yana ishara zuwa ga muhimmancin kusanci zuwa ga Allah da ibada ibadu na jiki a lokacin fitina ana cikin fitina to ka kusanci Allah da sallah da tilawa da istighfari da azumi da sauransu ya fiye maka fiye da sadaka da kyauta da sauransu wasu kuma suka ce a'a kamar da Qurtubi ya faɗa yace takunu salatu yawma idhin afdala min as-sadaqati li kathrati al-mal saboda idan mutum yana da dukiya da yawa to ai shi kyauta da sadaka abun shi ba abu ne mai wahala an fi so ne wanda za su dinga ciyarwa menene wai suna ala anfusihim da kuma wanda wato suna son abu kana da bukatar shi ka bayar to yafi lada wanda yake da wadata da yawa wanda sanda ya bayar yana ganin kamar bai ba da komai ba yanzu mutumin da yake da miliyan ɗari da ya sadaka da dubu hamsin ba komai ba ne amma kai da kuɗinka dubu tamanin kai ya sadaka da dubu hamsin ba garma yake kai ba ka ba da abin da ya fi ma wanda ka rage ko to sai ka fi shi lada to a lokacin sai zama wanda ya iya kula da ibada ta jiki to ba ƙaramin ƙoƙari ba saboda dukiya ta yawa a hannun mutane za ta shagaltar da su daga ibadu kamar yadda muka sa faɗin Allah walau wasu Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi don ya zama kowa mai wadata ne mai arziki ne sai sai mutane su kasa bauta Allah su ta biye wa kasuwa da aikin gwamnati da kwangila da saye da sayarwa ba za su iya ibada ba to a lokacin wanda ya samu halin yin sallah raka'a daya ta fiye mishi a bashi duk duniyar nan da abin da ke cikinta Allah ya tsare mu ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم ومن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل يوم قبل يوم قبل يوم قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا كما يدى muka ji ayar wanda ke cikin suratul nisa yace in kun ga dama ku karanta wannan aya ta ƙara muku hujja daga alqur'ani wa in min ahlil kitabi babu wani cikin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi face wallahi sai ya imani da annabi Isa ko ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya imani da Allah qabla mautihi gabanin mutuwarsa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida rana alkiyama kuma Isa dan Maryamu zai musu shaida Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah zai fada yace subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni ban faɗi komai sai abin da kace mu falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim ce da ka kuma dauke ni kaga bai ce falamma mitu ba falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim kai kake gado sa Allah ni ban sa abin da kai ba shine shaida da zai bayar da malam ya sake cewa wa fi riwayatin lahumma a wata riwaya dai dake cikin bukhari da muslim kaifa antum idza nazala fikum ibnu fikum ibnu maryama da zala ibnu maryama fikum wa imamukum minkum wannan riwaya ta, ta bukhari ce cewa ya kuke gani idan Allah ya saukan muku da Isa dan maryama kuma a lokacin wa imamukum minkum shugabanku a cikin ku yake shine mahadidin kenan wa am mujammi ibn jariyat al-ansari qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqtulu ibnu maryama ad-dajjala bibabiluddin isa dan maryamu zai kashe dujal a babuluddin mun yi magana kan wannan wajen a wani darasi da gabata cewa yanzu yana kasar falastinu ne bangaren da isra'ilawa sun kwace wa falastinawa wa nabi hurairata annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa baini wa bainahu nabiyyun ya'ni isa manzo sallallahu alaihi wasallam yace tsakanina da tsakanin annabi isa babu wani manzo a tsakankaninmu wato daga sanda aka yi ko annabi Isa alayhi salam zuwa yi kuma Allah sallallahu alaihi wasallama ba samu wani annabi ya gitta da irin wato da irin wannan yanayin ba wa innahu nazilun kuma yana nan zai sakko fa idza ra'aytumuhu idan kun gane shi fa'rifu ku fahimce shi idan kun ganshi ku gane shi annabi ce rajulun marbu'un mutum ne garba garba ila al-humrati wal bayadi baina mumassarataini yana da fari farin mai jajajaja kamar da jikin bature yake haka yana flushing yace baina mumassarataini zai saka riga da ainihin gyauto waɗanda suke mumassaratai ne wanda suke da launin fatsi shine ma'anar mumassara ka anna ra'sahu yaqturu kanshi na digar da ruwa wa in lam yusibhu balal ko da ruwa bai taba shi ba mun karanta a baya cewa in ya girgiza kanshi sai kan ya dinga digar da ruwa fayuqatilun nasa alal islam zai yaki mutane wanda suke kafirai da yahudawa da kiristoci har sai sun koma sun musulunta fayadduqus saliba kaji riwaya zai kakkarya cross wa yaqtulul khinzira ya kashe alade wa yad'ul jizyata ya kauda jizya gefe guda wa yuhliqullahu fi zamanihi almilala kullaha illa alislam duk wani addini da yahudanci da kiristanci da addinin buda da shi'a rafida da duk wani addinin banza Allah zai kauda shi ba zai ci ba a wannan zamanin sai musulunci na kware kawai wa yuhlikul masiha ad-dajjala kuma da shi da mahadi su za su haɗu ma su kashe almasihu dajjal wa yuhliku yace fa yamkusu fil ardi 40 sanata zai rayu a bayan ƙasa daga sakkowarsa zuwa mutuwarsa shekara 40 thumma yutawaffa sannan ya mutu mutuwa ta gaskiya fa yusalli alayhi almuslimuna sai musulmai su mai sallah wannan riwaya tana cikin sunan ta Imam Abu Dawud da isnadi tabbatacce ya zo a cikin wata riwaya ta Imam Muslim cewa zai shekara bakwai ana zaune lafiya wannan shekaru bakwai suna nufin daga sanda ya ci nasara a yaƙe-yaƙensa zuwa ƙarshen rayuwarsa kuma gani shine ana zaune lafiya babu gaba babu fada ba fitina an gama jihadi ko ya musulunta da haka ba suna nufin duka rayuwarsa bane wannan kuma hadisin yana ishara zuwa ga rayuwarsa gaba daya sannan ko ta riwaya a cikin kitabul fitan na al-Imam Nu'aym ibn Hammad wanda shi kuma yana cewa zai shekara 19 a duniya ita wannan isnadin ta yazo da wata yar matsala kaga ba za a yi itibari da ita ba da haka babu iskaliya tsakanin wanda yace shekara 40 da wanda yace shekara ainihin wato a shekara 7 shekara arba'in ga baki daya a dunkule shekara bakwai kuma shekarun da za a yi cikin zaman lafiya da walwala da ainihin wato addini ya game ko'ina ta wannan shi insha Allah wannan sa daga cikin hadisan da suka bi jama'a dangane tabbatar da dawowa annabi isa almasihu alaihi salam da haka ya tabbata zai dawo mun ji hadisai ne ingantattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗe su kuma hadisai ne mutawatirai da haka ba za a kalli magana kowa ba sai waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi musulmi ya imani iya daga cikin imani da gaibi malam yace babu tulu'i shamsi min maghribiha babin da ke bayani akan fitowar rana daga mafadarta wannan alama ce ta kurkusa da tashin alkiyama wannan duniya da kuke gani jama'a Allah bai tashi alkiyama ba sai ya rikita nizamanta kamar da Allah ya ce idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan biharu sujirat zuwa ƙarshen ayoyin Allah ya ce ranar alkiyama in kiyama ta zo wannan rana da kake ganinta idan shamsu kuwirat za a na ɗaiɗaye rana takwir shine irin abin da kake matufafi a lankafe a lankafe a naɗe a ƙara naɗewa haka za a na ɗaiɗaye rana wasu ka ce ma'anar takwir za a ainihin sheke ta a fasa ta kamar da ake fasa kwakwa ko kuma yadda ake dandaka tumatiri in ana jajjage haka ba a yi mata wai zan nujumun kadarat haka na su kuma taurari haskensu zai lalace ya ɗashe su yi duhu wai zan biharu sujjirat Allah ya ce ko teku da kake ganinta ita kuma za ta zama wuta za ta dinga ci da wuta ruwan ya ƙone da kasan bala'i ya zo kenan jama'a sai Allah ya rikirkita ƙasa gaba ɗaya Allah ya ce yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati za a canza wannan ƙasar gabaki ɗayanta akan wata ƙasa za a tashin alkiyama haka nan sammai Allah ya ce was samawati matwiyatun bi yamini Allah zai danke sammai gabaki ɗayansu da hannun shi na dama ya shekar da su ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له سبحان الله الله يجي سنا تنبيه game da duwatsu ya ra'ayi da su kace ubangiji zai dandaka su dandakawa yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an sai a bar duniyar nan ta zama gaba ɗayan ta zama falalan fili babu komai a kanta la tara fiya iwajan babu kwana wala amtan babu tudu babu gangara zamu ga magadi annabi zai fada cewa kasar da za a yi tashin alkiyama da ita in an nade wannan za a shimfida sabuwa ne Allah annabi shi yake cewa laysa fiha ma'alamun babu wani alama a kanta ba gini ba signboard babu kufai babu bikam babu babu makaranta babu asibiti babu titi babu wani abu da za a gane alaman nan mutane sun rayu ko nan shine hanyar gari kaza ko mun iso wuri kaza ko wannan bishiyoyin gonar wane ne laisa fiha ma'alamun fili ne kawai na Allah to Allah zai rikikita gaba ɗaya lissafin duniya shi za mu ta sashi cikin bala'i da tashin hankali sai Allah yake cewa mene wataran nasa sukara kuma hum bi sukara walakin na azaballahi shadid Allah ubangiji ka samu gama lafiya ma jama'a abin ne akwai tashin hankalin ba taba gane irin shi ba kuma dole sai an gani babu wanda zai tsira Allah ya ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada da mutane da aljanu da dabbobi da kowa Allah ba zai da kowa ba Allah ya tsare mu to daga cikin wannan alamu na kurkusa da kiyama kusa kusa shi za a waye gari kawai wannan rana take mutuwa kullun gabas ta faɗi yamma kullun gabas ta faɗi yamma har ya zama kamar normal ba a tunanin komai ba wanda yake tani kullun ya san yanzu musu ta faɗi yamma ko to gari na waye kuma san da gaba za ta fito ba ma shakka komai to za a waye gari wata rana ta fito ta yamma to ranan lokaci ya kure kenan kuma da Allah yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyakum an ya'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya ba'du ayati rabbik shine fada gashi nan zamu ji a cikin a cikin a cikin wannan riwaya yace yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranan duk wanda bai riga ya imani before then ba to ranan imani bai masa amfani ba shine irin wancan cewa hatta idza hadara adamul mautu qala inni tubtu ana babu irinna irinna irinna irinna mai sunan shi fir'auna ko al'ana ba zai yiwa da fir'auna ya ga bala'i yayi bala'i yake cewa amantu billazi amana bihi banu isra'ila Allah ya ce ba a karba ba zaka ya kai musulmi kai kokari ka tuba tun kana cikin hayyacinka wanda yake cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce bawa na yayi min zinubi ya gane cewa yayi mini kuskure yace na tuba Allah ka yafe ni na san babu mai yafewa sai kai Allah yace na karba na yafe maka yace thumma makatha ma sha Allah thumma aznaba dhanban ana nan kuma ba wannan bayan ya tuba shedan bai kyale shi ba ya ƙara rudar shi har ya ƙara yin wani zunubi daban idan ya ƙara dawo cikin hayyacin sa yace na tuba Allah na san babu mai yafewa sai kai Allah ka yafe mu Allah yace je ka na yafe maka yace thumma makasa ma sha Allah thumma aznaba dhanban haka bawa zai ta yin zunubi yace zan ci gaba da yafi ma bawa na matukar bai kai gargara ba idan ko ya bari sai da ya ga ga mutuwa ta zo kalla idza balagatul hulqum sanai ce ya tuba Allah ce ba zan ka mutu ba shi zaka ya kai musulmi tun kana cikin hayyacinka ka tuba zunubin da ka san kana yi ka yi nadama ka dena kai ta istighfari sai Allah ya yafe maka duk abin da ka duk kwabar da kai sai Allah ya yafe maka Allah ka yafe mana a daga cikin malai yake cewa Annabi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yake cewa la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha al-qiyama ba ta tsaya ba face rana ta fito daga yammacinta a cikin riwaya sai Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su Anas da su Abu Hurairah kun ga ranan nan kullum tana zuwa ne ta je ta faɗi gaban Allah ta yi sujuda ta yi wa Allah kirari Allah ya ce an gaishe ki tashi ki wuce ki ci gaba da aikin da aka saki sai ta sake fitowa ta inda ta saba a ran da Allah ya kaddara wannan abin zai faru in ta ta gaishe da Allah sai Allah ya ce an gaishe ki amma ki koma ta inda kika fito yau an rufe kofar tuba shine za a wayi gari da asubahi da yau ko an saba ganin rana daga gabas sai kawai a ganta daga magribi ha daga mafadarta shikenan fa al'amari ya rikice wa duk wanda ya riske wannan lokaci bai riga ya tuba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadhalika fa idza tala'at far'a hannasu amanu ajma'una idan ta fito ta yamma mutane suka gani sai kowa ya ce nayi imani nayi imani fadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl al-annabi ya ce shi wannan shine lokacin da babu wata rai da imani zai mata amfani idan bata riga ta yi imani gabanin nan ba au kasabat fi imaniha khaira ko kuma ta yi imanin ba ta yi wani abin arziki ba imanin da baka ne kawai babu aiki shi ne farkon ayan hal yanzu na illa an yi ake wani mala'ikatu an yi atiya rabbuka ko au yi atiya babu ayatun rabbi jazakallahu khair hal yanzu illa ya tiyar rabbuka au yi atiya babu ayatun rabbika yau mai ati la babu ayatun rabbika la yamfa'u nafsan zuwa ƙarshen aya ƙarshen shi ne faɗin Allah ƙulin tabiru inna muntazirun Allah ya ce ku ci gaba da jira muwa muna jira mu da ku wato mu jira mu gani sannan yace wala yaqumanna wala taqumanna sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma sannan kuma alkiyama za ta miƙe a daidai lokacin da mutane guda biyu sun buɗe tufafinsu ma'ana da kwastoma da mai shagon sai da kaya ko mai baza gwanjo a bakin kasuwa ko mai sai da 'yan kwalaye da dadduma wani tufafi dai ya daga ana dubawa sai aka ce tufafinsu su biyu aga ɗaya daga cikinsu tufafin shi ne wanda yake da shi bai riga ya siyar ba wancan kuma majazi ko kuma wanda ya riga ya siya ɗin ana yanka mai zai saka a leda shi ke da shi yana halascin a danganta wa mutum abin da ba na shi wani ya da alaka da shi mota ba taka bace amma kuna daukan taro da Allah ba na aran motar nan taku ko kuma gidan da kuke haya ce ai gidanku ba nazo gidanku ko ba gidanka bane kai da kai dan haya ne kada mai gidan yace ce an kwace min gida ba laifi da an fada ka an san naka ne ko mun gane ko kana kwana dakin wani a ce ai dakin ka ne ko mun gane babu laifi wannan yana halarci da yace a ar-rajulani thawbahuma sun baza tufafin bainahuma tsakankaninsu suna dubawa za a yi ciniki fala ya tabaya anihi ba za su samu halin cika cinikin ba ba a gama cinikin ba ana cikin cinikin wala ya tsuya nihi ba za a samu damar naɗe wannan a tamfar ba ma ko wannan tufafin ko wannan kaza ɗin wallahi sai su ji kawai an tashin alkiyama suna cikin wannan abin za ta sha alkiyama ba su gama ba ko ba a gama ciniki ba ana musawama ko an gama kafin a bada kuɗi ko kafin transfer ta sauka ko kafin POS ya yi ko mun gane the next thing kawai ko ana jira a samo canji sai dai su ji kawai ana busa ƙaho shine ma'anar la ta'atikum illa bagta ba kamar jana'iza yadda za a ce to a je a jira har a gama wankan gawa sannan a ce jama'a a miƙe a yi ba kowa na cikin sabgar shi kawai wani na cikin cin abinci wani na cikin kallon ƙwallo wani na tafiya a hanya wani ya gama wankan janaba wani yana alola wani yana bacci wani yana gulma kowa dai kawai sai dai ya ji sai dai ya ji bum kawai sama ta fashe wai mace ta sama'u bil gamami wani zai malaikatu tanzila yanzu da muke wannan karatun zamu zo mu ji mala'ikan hura ƙahon nan yana nan fa ya sa ƙahon a bakinsa annabi ya ce ya tsaya at ease ya tsaya kamar wanda yana jira ya ruga da gudu kuma yana kallon inda ƙarshen Allah yake baya kiftawa baya waige saboda tsoron kada ya kifta ko ya waiga dai lokaci ne za a bada alama cewa kawai a hura ƙahon da haka yana nan cikin shiri yana jiran ya hura ƙahon da an ce ya hura kawai zai yi huri ne فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة sannan a zo a sake bayan arba'in abu rara ya ce bayan arba'in suka ce awa arba'in ya ce la a ƙudu zalik suka ce mako arba'in ya ce la a ƙudu zalik suka ce shekara arba'in ya ce la a ƙudu zalik ya ce na dace muku bayan arba'in haka annabi kawai ya ce ma nufi ka fiye ukhra to shine ba za a sake hurawa fa'idahun ƙiyamun yanduro sai mutane su miƙe ya ta'arafu na bainahu kuma kana miƙewa da kawai ga sai ga a cikin yawon gonku da kasani mutanen da kasani ne kana cikinsu ba za ka ganka a cikin wani ɓangare wani ba za ka gane mutane ba fa'idahun min al'ajidafi ila rabbihim yansilun haka mutane su dinga mimmiƙewa daga jikin kaburburansu suna tsoro a cikin hadisin muslim manzala sai yake cewa sai Allah ya saukar da wani ruwan sama mai albarka daga jikin shi ruwan saman nan kahon wato hiƙu wannan ƙaho da shine a jikin ƙwarangwala ga shine mahaɗan sama da ƙasa wani sun kuke ce mishi ne wannan ƙahon nan nan inda pelvic pelvic ko pelvic to shine ƙahon da ƙasa ba ta ci daga jikin shi idan ruwa wannan ruwan saman ya buge shi manzo Allah sai sai kita sai a ga jikin mutane yana tsiro kamar yadda wato habba ƴar ƙwayar dawa take tsiro a jikin yashi da da ruwa ya taho da shi nan da nan ya ce naman jikinsu da fatar jikinsu da idanuwansu da gashi komai sai dawo inda yake kowa tsirara da loban shi da komai shi na nabi ke cewa ba a taɓa ganin tashin hankali a duniya irin wannan ba ko ba a taɓa gani ba manzala sai sai ke cewa su kansu annabawa sai su dinga addu'a suna cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka tsiratar da mu ya Allah ka tsiratar da mu shine fala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai magana ƙasa ƙasa kamar ana rada ba wanda ya sai wani kurari a ranar ya ce wai shine wani ko shehi ne ko wani ne wala ƙarya yake cutar mutane kawai yake Allah ya tsare to da haka kowa na cikin abin da ya saba yi na ofis ya je ofis dan kasuwa ya tafi kasuwa wani ya kama hanya za shi wani gari kasuwanci wani zai je dubiyan mara lafiya wanda yake ma'aikacin hukumar tsaro ya sa dan mara ya fito aiki dan yellow fever yana ta bada yana bada hannu dan kasiliya na kama mutane kowa na yin abin da ya saba mai shagon inji ya bude injin sa mai shagon POS ya bude nashi mai abinci ta kasa ɗan kasuwa kowa ya kasa kayan shi ana ganin normal rayuwa ce just another day ko nabi ya ce fala wala ya tsuyanihi ba za su samu halin daɗe shi ba wala ya taƙumar na sa'atu waƙadin sarrafa rajulu bilabini liƙhatihi alƙiyama za ta tsaya wani ya je garken shanunsa ya tatso nono ya dawo zai kawo iyalansa a sarrafa shi ne bilabinin liƙhatihi ya ɗebo nonon raƙumarsa wata ke mai bayar da nono mai jego cikin raƙuma wato ɗan fulani ya je ya tatso nono wani mai lambu ya je ya ɗebo abin da za a yi miya wani ya tafi cefane wani mai aikin gini ya tafi site shi da ma'aikata ana ta gini za a gina sabon wuri wani su 'yan siyasa sun tafi mitin malam makaranta kowa yana aji 'yan zaman banza kowa yana majalisar zaman banza ya ce fala yaskifi wallahi ba zai samu ya ba mutanen gida su sha wannan abincin ba cefanan da ya zo da shi a haka zai mutu da cefanan a hannunsa walza kuma sa'atu wa qad rafa'a akulatahu ila fihi wani kuma ya je gidan abinci ya sai abinci a restaurant ko a gidansa an dafa an kawo mishi ya wanke hannu zai ci abincin nan zai fara ci ba zai fala ya ta'amuha ba zai samu halin ci ba sai dai kawai yanzu ana tashin alkiyama jama'a shi yasa mace mai ciki sai ta haife cikin nan saboda tashin hankali wata da kullu zati hamlin hamlaha in ta ji bala'i kawai sai naƙuda ya zo mata ko yanzu ne yin bala'i wa mata suna yin naƙuda lokaci bai ba tana jin wani tashin hankali ko ai wani girgiza da ita a mota shikenan sai kawai sai kawai jini ya barke mata to haka mata za su dinga haife abin da ke cikin cikin su ba ji ba gani jama waɗannan labaran da ake duka abinda ake so da mu shine mu natsu mu ba Allah kawai dan shine kawai tsiran mu game da wannan labaran da wannan labaran jama'a ma kana hadisan yufta da gaske ne kuma za a yi dai mafita ka kawai ka ba Allah a cikin hadisin al-Imam wanda al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa haka nan al-Imam Harb al-Kirmani a cikin littafin shi as-Sunna ya rawaito shi manzala sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ya gama halitta aljanna sai ya tura jibril yace je ka yawo a cikin aljanna ka ganta jibril je yawo ya gawo ya ga aljanna yayi mamaki yazo sai Allah ya ce mishi me comment ɗinka akai me zaka ce yace ai wannan gidan ya Allah yanda ka tsara shi babu wanda zai ji labarin gidan nan face yayi iya aikin da zai iya dan ya gashi da gidan nan ce to yanzu kuma ka ƙara dubawa dai kuma ya ƙara dubawa sai ga fa'idal jannatu huffat bil makarihi sai ya tarar da aljanna an kewaye ta da ababen da rai baya so tashin asuba azumi sadaka biyayya iyaye biyayya shugabanni saurarawa na gaba tausayin talakawa taimakon marayu ko mun gane dai wannan abun dan adam bai so domin shi wa kana insanu zaluman jahula dan adam yana da zalunci an bar shi kada zalunci ko bai dinga yi da rashin da rashin hankali abubuwan da zai ake so yayi yayi sallah a cikin jami'i yayi ta akan lokaci ya kankan da kai yayi tawalu yayi kaza asali ran shi ba ta son wannan abu shine almakare yana so yayi bacci da asubai a ce tashi yana so yana ci abinci a ce a kai azumi yana so duk abin da ya samu wa jama'a fa awa a ce a kai sadaka kai kyauta kai zakka kai kaza kai kaza da mala'ikan zuri je gani dawo sai ya ce Allah ya ce da zaka ce ce kai gaskiya ina tsoron kuma akwai wanda zai kai labari ina tsoro ya Allah mutane da ba su kai labari ba saboda waɗannan makari hidin za su hana su kai labari sai aka ce to je kuma ka shiga wuta ka gani Allah ya sa Halilu ya shiga wuta ya je yawo ya yawo ya ganta ya dawo Allah ya ce mishi me ya comment ɗinka ya Jibril ya ce ya Allah yadda aka tsara azabar da ke cikin wutar nan to wanda ya ji labari ko mun yadda zai siya sai da zai tsira daga wuta sai aka ce to kuma ka ƙara dubawa gefen ta yanzu ya koma ya ga fa'idan na ruƙar huffar bishawati sai je tare da wuta ita kuma an kewata da ababen ƙawalwalniya abinda rai yake so rai yana son zalunci yana son mugunta yana son sharholiya yana son ya fi kowa ɗan adam yana so ya tara ya tara ya yi abin da yake so yanzu ababen da duk mutane suke na sabo abu ne da ransu yake so gulma ƙarya cin amana cin riba fasikanci zalunci cuta mugunta ƙarya sata kisan kai luwaɗi zina da sauransu duk ran mutum ne yake so to waɗannan su ne a shahawat ɗin da mala'ika ya dawo aka tambaye su ya ce kai ya Allah ina jin tsoron anya akwai wanda zai tsira kuwa domin na ga duk abin da aka kewaye ta ababen da waɗannan mutane da ka halitta za su dinga yi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka sai dai ka nemi taimakon Allah da dacensa ka nemi tsira a wurin Allah don ka samu ka tsira da aka sa ka ci gaba da addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik annabi ma yana wannan addu'a baya fasa yin ta Aisha ta ce me yasa kake haka yace saboda zakatan bayi suna tsakankanin yatsun Allah ne guda biyu yuqallibuha kaifa ma sha'a Allah yana jujjuya zakata yadda ya ga dama Allah ka zakata mu zuga zuwa ga aikin alkhairi Allah ya tsare mu Allah ya samu gama lafiya Allah gafarta mana zanuban mu jumla daya in in ne ci mene wala taquman as-sa'atu wa huwa yalitu hawdahu alqiyama za ta tsaya a daidai lokacin da wani yalitu hawda yana toshe tafkinsa wato mutumin da yake aikin fadama kasan ana tsaga ruwan ya shiga nan ya shiga can to in ya gama shiga wajen yana cikin ya toshe da ruwan ya ci gaba tafiya shine ma'anar haut ruwa ya gama shiga wannan kwami din za a toshe kwamin ruwa ya shiga next kwami to yana cikin yana cikin wannan aikin zai ji an busa ga sai dai kawai ji ya faɗi ya mutu shine ma'anarsa babu taqarubuz zamani na'am ai mun karanta fala yaski warzuqu mana sa'atu wa kad rafa'a uklatahu ila fihi fala yata'amuha babu taqarubiz zamani babun da ke bayani akan cewa daga cikin alamun tashin alkiyama akwai kusancin zamani in kun tuna mun karanta wannan a baya da bayani akan me ma ma'anarsa wasu na ganin ala zahiri ne shine lokaci ya taucewa da sauri da sauri gari na wayewa ba kuma abin da zaka yi ba sai ga dare yayi kafin ka ankara wata ya yi kafin ka ankara shekara ta yi kafin ka ce jack robinson yanzu misali yanzu jama'a yaushe bahar bahar ne ya mulki wannan baba bahar yaushe ya mulki yanzu gashi ana saura kwana ƙasa da ɗari ya sauka muna nan a masallacin nan da wannan gemun namu da wannan tsufar tamu babu wanda ya canza daga yadda yake sai dai ƙara bushewa ma da muka yi ko aka aka ɗaura bahari kwanakin baya ne 2015 kwana nawa ne amma har ya ta ɗaya ya ta biyu to kana raye wannan da shi ba ka ce za ka gaishe haka za ka biya ya wuce ɗazu nake misali nan tsaye da ce wai tsaye nan da lokacin da na tambayi mamar shi nake cewa sanda aka aka Buhari ya mulki shekarar shi nawa ne ta ce shekarar shi na ce to yafi yarinya nan kamar sirin ba kenan gwamnati da Allah din da ya zama ƙato wai yanzu kai sahil kwana kwanan nan ka girma kenan haka wallahi ɗan nake mai wannan tsiya muna kana zaune kana gani sai ga shekarunka yanzu mafi yawan mu ne shekarun mu sun kai arba'in ya malam gashi anan yanzu sai ka je na neman sitta yaushe yaushe ya tsufa shi ma bai sani ba yaushe ka kai 40 kama baka sani ba kai abin arziki a cikin su ba sun wuce wasu suka ce haka ne kafin ka ankara juma'a ta yi kafin ka ankara wata ta dawo wasu kuma suka ce ma'anar shi shine za a cira albarkar da ke cikin rayuwa da idan mutum ya kasuwanci shekara uku hudu biyar sai ga ya samu abin da zai rayu a kai yanzu ku sai shekara ashirin yana kasuwanci bai samu komai ba in ya mutu ma sai an bai sadakar da kafa ne da mutum ya boko iyakacin firamare sabon sai ya ci abinci yanzu sai mutum ya boko na shekara ashirin da biyar ya rasa aikin yi babu albarka ya yi digiri ya yi nc ya yi masters ya yi mba ya yi phd ya yi course a wuri kaza amma hanyar bai da aikin babu albarka a cikin karatun da idan mutum ya iya kawai da ahalari ya iya ya iya risala ya zama malami zai karanta ya bada fatawa ya limancin juma'a ya sallar gawa ya daura aure da komai amma yanzu mutum ya iya lawari da sani wallahi bai bai zama malami ba sai mutum ya karanta sayyid bukhari wallahi bai zama malami ba an cire albarka abun gaba daya ko mun gane da sai ga mutum yar gona kankanuwa ta isa ciyar da gida gona tana nan fadin tana nan yadda take yawan kunyakun suna nan yadda suke amma ba a samun amfani yadda ake samu da ko kuma sai a yi ta ci ba a ƙoshi ba a ganin alamarsa to shi ne wasu ka ce a ma'anarsa kenan a cire albarkar rayuwa mun yi kwatance da imamun nawawi wanda ya shekara talatin da uku da hudu a duniya amma ji shi ne imamun nawawi ka kuma shekara ka talatin da uku baka iya arba'una hadisa ɗin shi ba yanzu shekara ka kai ka shekara talatin da uku har yanzu baka iya arba'una hadisa ba wani ma yau shekara talatin da uku bai iya hisul musulun ba baka iya jizo amma ba to me kenan kake yi a duniya to kuma dai me ma'anarsa alamar tashin alkiyama ce ina fata mun gane wannan malam yace ana bi horar ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman alkiyama ba ta tsaya ba har sai zamani ya kusa da juna fatakuna as-sanatu kashari sai a waye gari shekara ta zama kamar wata guda duk wanda ka dauka ko ta fuskar tsawon kwanakin ko ta fuskar karancin albarkar kwanakin yanzu gashi azumi ba ake fuskanta yanzu wataƙila bashin da ka ci na kayan sallah baka biya ba na last azumi kana ganin kamar ai da ya wuce ba ko azumi yanzu ake fuskanta nan da yan kwanaki za a yi azumin ramadan kafin ka ankara sai ka ji an ce layya ta zo kafin ka ankara sai ka ji an ce shekarar ta fita ba gashi na shiga 2023 ba yaushe yaushe aka ce 2023 yanzu an ci wata biyu which means an ci ɗaya bisa shidanta kana nan inda da ranka da lafiya ka sai ka an ce august da an wuce august kuma shekara ta ƙare an fara yan months ƙarshen shekara september october november december ta ƙare to shine wata sai ga shekara kamar wata ɗaya fatakunu sanatu ka shahali shekara ta zama kamar wata ɗaya wa ya kuna sharu kan juma'ati wata kuma kamar sati shine ma'anar aljuma'a nan wata kunan juma'atu kal yawm sati kuma kamar rana daya yanzu gobe juma'a kuma yaushe yaushe aka wata juma'a kamar dazu aka yi ta ko ko dazu ko kamar ɗan auyi da suka wuce yaushe yaushe aka yi aka aka ce an yi zaben shugaban kasa ba amma gama jin zafin kai ko dadin nasara ba hawan satin ya zago ko mun gane kafin ka an kada sai ka ji an ce ai za a rantsar da shi an jima kanan ko gobe da safe ranar rantsawa kafin ya ankara shi ma ya gane me yake yi sai ka zance ya shekara biyu an fara campaign din 2017 2027 duk wanda yake dare da lafiya zai kai yace wa takunu li wa yakuna al yawmu kasaa wuni guda kuma sai zama tsawon shi ko albarka shi kaman tsawon awa guda kaman zaman mu anan wa takuna sa'atu kahtiraqi safa'ati al khudati ya ce ita kuma wato wato wuni rana sai ya zama kamar yadda a abin nan kamar ratsa wadda ƙwaro yake yi ratsa wadda zai ta cikin wani rami ya wuce kuma gane kamar wucewa kamar ƙiftawar ido da bismillah da ake so kamar ƙiftawar ido da bismillah kamar ratsawar abin nan a a a mai sunan shi walƙiya ta wuce haka kawai zaka ga an nemi wuni gari ya waye ba gama abin da za ka yi ba har la'asar ta yi kafin ka fara korafin cewa ban fai abin da zan yi ba ka ji ana kiran magariba shi ke da ranar ta wuce sa kullum za ga abin da ka yi yayi yau ba ka yi ba tilawar da ya kamata ka yi ba ka yi ba in kai tela ne ɗinki da ya kamata gama ba gama ba idan ka yi ma'aikacin ofis ne teburin abin da ke kan teburinka ba ka kira yaran ɗinsu ba idan ka yi manomi ne iya kunyakun da ya kamata ka nome ba ka nome ba idan ka yi matafi ne sai ka ga zangon da ya kamata ka ci baka ci ba haka dai za a yi ta wannan tafiya ba gaba ba baya a je in dawo mu je mu dawo har dai ila an yarsa Allahu al-arda wa man alaiha za mu kwana anan saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi